أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yan uwa masu kallon mu da sauraron mu ta kafar yada labarai ta sunna tv muna muku gaisuwa ta addinin musulunci sannan muna mu ƙara gode wa Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikonsa da ganin damarsa da falararsa ya bamu ikon haɗuwa da ku tare da ƙara salati ga manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da sahabbansa gaba ɗaya da kuma wanda ya bi su akan tafarki na gari a yau za mu haɗu da ku akan darasinmu na 39 in ban manta ba a cikin wato darasinmu mai taken haɗa nasoshi ko yadda ake haɗa wato nasoshi muna tafiya ne da littattafai guda biyu littafi na farko shine daf'u ihamil tirab an ayatul kitab na ash-shaykh al-allamatul qur'ani muhammad al-amin shanqiti da kuma littafin as'ilatul qur'an al-karim wa ajwibatuha na muhammad bin abi bakr bin abdul qadir ar-razi muna hada wannan littattafan ne guda biyu idan muka cimma mas'ala wadda dukkan su sun yi magana kanta sai mu yi bayani idan kuma wannan ya kawo bayani kan wannan aya wannan bai kawo sai mu dibi wacce ce ta gabata sai mu gabatar da ita haka ne muke tafiya ga waɗanda suka bi mu a cikin darussan da suka gabata to a yau za mu tashi ne a cikin wato littafin as'ilatul qur'anil karim wa ajwibatuha amma kafin a mas'ala ta 150 kafin wannan game da abin da ya shafi karatun da ya gabata akwai mas'ala guda biyu da ya kamata mu danci wani abu mas'ala ta farko shine inda Allah subhanahu wataala ce wa atul yatama amwalahum waɗansu malamai sun fassara wa atu ya tama ku ba su dukiyoyinsu ma'ana kenan wanda sun ka kasance marayu ku ba su dukiyoyinsu waɗansu kuma daga cikin malamai suna ganin a wa atu ya tama na ana nuhin ayyinu ko ayyana musu dan kafin zuwan musulunci sun kasance ba sa ba su rabon su to nan atu bi ma'ana ayyinu ma'ana ku tantance musu nasu rabo ibnu jarir tabari kamar yadda ibnu ashur kawo a cikin tahrir at-tahrir tanwir ya kawo cewa ya kawo wannan magana amma idan muka duba babu cin karo domin idan an tantance musu rabonsu kuma sai a basu rabonsu idan ba su balaga ba kiran ka ganin misali lokacin da suka balaga za a basu dukiyarsu don haka maganganun ba su ci karo da juna ba kada wani ya wata fassara wanda bai saba jin ta ba ya kasance yana kokarin ganin cewa kaza kuskure ne wajen kuma mas'alar da ta gabata inda mallan ya kawo wari abawaihi li kulli wahidin minhum as-sudus mimma taraka in kana lahu walad an gane ko kenan cewa wato shi mamaci iyayen shi suna da sudusi an gane ko da uba da mahaifi da mahaifiya kenan in yana da ɗa an gane ko to shine malam yake cewa tare da cewa da yana da ɗa in an ce ɗa ya shafi ya mace ya shafi ɗa namiji in an ce alwalad to amma kuma uba tare da ya mace ba sudusi gare shi ba yana ɗaukar sulusi ne sai malam ya kawo bayanin cewa ana bayani nan kan abin da zai gada a matsayin shi na farali kenan mahaifi idan yana tare da ya misali aka ce mutum ya mutu ya bar ya ɗaya ya bar mahaifi ya bar mahaifiya to kaga ya tana da rabi mahaifiya tana da sudusi mahaifi yana da sudusi to amma abin da ya saura shi mahaifin aishi zai kwashe shi tunda asib ne an gane ko to anan in dan ya hada da rabon shi na gado tunda dukiyar za a raka sa ta kashi shida ne ita ya tana da rabi uku kenan uba yana da ɗaya bisa shidda kenan ɗaya kenan mahaifiya tana ɗaya bisa shidda ɗaya kenan sun zan biyar guda zai saura sai mahaifi ya same shi to idan ya haɗa shi kaga cikin shida zai zama to ga ɗaya na gado ga ɗaya na tasibi sun zan biyu biyu kuma surufi ne to amma surufin guda ya gade shi ne ta fuskar gado bil fard guda kuma bil tasib shi yasa malam yace to aya tana bayani ne akan gadon sa bil fard ba bil tasib ba tunda in ya haɗa guda biyu zai zan surufi dan mu fahimci wannan mas'ala da kyau malam ya kawo ta a takaice ta wata fuska to shi yasa muke son waɗanda suke bibiyar mu ta fuskar karatu su fahimci abinda aka ce wallahu ta'ala alam to mas'alan mu ta gaba ita ce mas'ala ta ta 150 a cikin as'ilatul qur'anil karim wa ajwibatuha na muhammad bin abi bakr bin abdul qadir ar-razi malam yace fa in qila idan aka ce kaifa qala ya akai Allah yace illa ma qad salaf wajen wala tankihu aya ta 22 a cikin suratul nisa inda Allah ce wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salaf kada ku auri abinda iyayenku suka aura illa ma qad salaf sai abinda ya gabata imalin ya ce nahyun anil fi'li anil fi'lil mustaqbal an yi hani ne akan abin da zai zo gaba tunda an ce wala tankihu kada ku aura kenan zuwa gaba wa illa ma qad salaf madin shi ko da an ka ce illa ma qad salaf sai abin da ya riga ya gabata shi ko abin da ya wuce ne to idan ko za a yi hanin abu ba abin da ya wuce ba shine za a cewa an yi hani abin da zai zo gaba to kaga nan illa ma qad salafa sai abin da ya wuce shi ko abin da ya wuce ba za a iya hana shi ba ai ya riga ya abku malam yace wa illa ma qad salafa madin kina abu ne wanda ya wuce fa kaifa yusihhu al-istithna'u al-madi an gane ko min al-mustaqbal ya za a yi a togi wato abin da ya wuce cikin abin da zai zo gaba tunda bai wato abu ne wanda ya riga ya wuce malam yace qulna inna illa huna bi ma'ana ba'du malam yace ita illa tana daukar ma'ana daban-daban musamman kan diba cikin tafsiri da kuma littattafan usulul fiqh babu istithna babi ne mai fadi kwarai da gaske kuma in kan diba cikin littattafan lugha istithna'i babi ne mai muhimmanci da sanin ma'anarsa da yadda za a fitar da ma'anoni cikin alqur'ani mai girma da hadisan manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam da shari'a ta musulunci malam yace bi ma'ana ba'adu kenan ita illa bi ma'ana ba'adu tana ma'anar ba'adu baya kama fi qaulihi kamar yadda fadar Allah ta zo la yazuquna fiha al-mauta ‘yan aljanna ba za su ɗanɗani mutuwa ba, illal mautatal ula sai mutuwa wadda take ta farko, kenan wadda ta gabata. Kenan ba'adal mautatil ula ake nufi, bayan mutuwa ta farko don aljanna babu mutuwa. To kaga nan mutuwa ta aljanna da aka kore ai gaba ne ake nufi, amma sai an ka ce illal mautatal ula aka toge mutuwa wadda ta gabata. Suratul Dukhan aya ta 56. malam ya ce waƙila huwa istithna'un min mahzufin waɗansu malamai sun ce togaciya ne ko togewa ne daga abin da yake mahzufin abin da an shafe shi taqdiruhu qaddara shi fa innakum tu'azzabuna bihi lalle za a azabtar da ku in kun aure wato waɗanda Allah hana ku aure su waɗanda iyayenku sun ka aura illa ma qad salaf sai abin da ya kasance ya gabata ina fata an fahimce ni ma'ana akwai waɗanda a lokacin jahiliya laraba sun kasance mutum zai gadi matar da mahaifin shi ya bari kishiyar mahaifiyarsa ya aure ta ina fata an fahimce ni waɗansu ma suna ganin a'a har ma iyayensu da suka haife su wani lokaci cikin al'ada zaka iske cikin wani jahiliya sai matar ma'ana mahaifiya sai ta ga a to ai sadakin da ɗanta zai ɗauka ya kai a wani wuri bai dace ya kan shi ba kare ya kawo shi gida a yi tuwo na maina shi ai shi ka daka tankada daka ai rairayi daka ai to daka a can ya daka kaga wannan yana nuna munin jahilci Allah kai mu tsari waƙila waɗansu malamai sun kace fihi taqdimun wa ta'khir akwai kaddamawa da akhrawa an jinkirta wani abu an gabatar da wani abu taqdiruhu abinda a asalin maganar innahu kana fahishatan illa ma qad salafa kina asalin maganar tunda Allah ya ce wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salaf innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila sai wadansu malamai sun ce innahu kana fahishatan lalle abin yayi muni in kun aikata shi wato zuwa gaba kenan innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila illa ma qad salafa sai abin da ya gabata to shi wannan tunda babu wata shari'a to kenan babu wata matsala wanda yana daga cikin dalilan da ke nuna cewa ashe hankali bai isa ya shirya da dan adam ba domin lokacin jahiliya suna da hankali irin nasu na jahiliya babu shari'a kaga irin abin da suke aikatawa da shine malamai suke tabbatar da cewa hankali shi kadai ba zai isa ba dan haka dole hankali ya koma bayan nassi idan nassi ya inganta sai dai ya kokari ya gane me nassi yake son ya ci domin wanda zai haifi zai aure mahaifiyarsa da abubuwan da ma jahiliya ta aikata turbude ƴaƴa mata zina shan giya abubuwa ne waɗanda a wancan lokaci ma suna ganin kamar abu ne wanda a daidai to kaga da hankali ne ai da ya ishe su a ce ba sai an turo musu manzo ba Allah ya kyauta wannan kenan to eh mas'alan mu ta gaba sai mas'ala ta 151 an gane ko malam yace fa in qila idan aka ce kaifa qala ya akai Allah yace innahu kana fahishatan lalle ya kasance alfasha suratul nisa idi cikin wannan ayar wato aya ta 22 bi lafzil madi yace da lafzi na madi kana kenan ma annahu nikahu mankuhat nikahu ma anna nikaha mankuhatil abi cewa mutun ya auri wadda baban shi ya taba aura ko mahaifiyarsa ce wadda ta haife shi ko ba ita ba wato abin nan fahishatun fil hali abu ne wanda yake alfasha a wannan lokacin da muke ciki wa fil istiqbal ko a lokacin da ayat take sabka wa fil istiqbal da abin da zai zo gaba ila yawmil qiyama har zuwa ranar tashi alqiyama قلنا مالن yace kana ita kalima ta kana taratan tusta'mal lil madi wani lokaci ana amfani da ita ana nufin abin da ya wuce al munqati' wanda ya yanki ka qaulihi kamar fadar mai magana kana zaidun ghaniyan zaidu ya kasance mawadaci wa kana wato al khazafu tinan alkhazafu malam ya kawo shi wato da zayun da fa'un amma asal hadf in ba manta na yi ba a tsarin larabci asal hadf ake cewa da zalun ne ina fata an fahimci ne to ban sani ba ko ana faɗa da zalun wannan yana buƙatar bincike ni abin da san shi dai asal hadf shine wato dutsi wanda ake jifa da shi kanal hazafu qinan dutsi na jifa da ya kasance can a can da asalin sa ƙasa ce ya rikida har yanzu dutsi ina fata an fahimci ni wataratan a wani lokaci tusta'mal lil madi al mustamir ana amfani da kana ana nufin madi wanda yake al mustamir ya doge ba ya yanki ba an gane ko almuttasil almuttasili lil hali wanda ya hadu da halin da ake ciki kenan bai yanke ba ka qauli abi jundab alhudhali kamar fadar abu jundab alhudhali yake cewa wa kuntu idza jari da alima dufatin ushammiru hatta yansifa as-saqa mizari wa kuntu na kasance idza jari idan makauci na da alima dufatin ya kira ni zuwa ga madufa wato kamar ka ce bakunta ma'ana zuwa ga wani abinci ko wata walima ushammiru zan zage dantse zan yi kokari hatta yansifa saqa mizari hatta mizari wato abin daurawa da nake yi gyapto tun da wannan lokaci an ce mi'zar shine kamar abin da ake daurawa matsayin wando wanda ba dinka shi ba in an dinka shi ake kira asirwal wando kenan kenan har sai lokacin da wato mi'zari kamar ka ce gyapto na hatta yanzu fasaka har sai ya zo daidai rabin abin nan rabin na ko ƙobri ma'ana kenan ina gaugawa saboda yawan tafiyar da nake yi wallahu alam sai ya zama yana komawa kamar wato tsakiyar na ko ƙobrona malam yace ai wa inni al'ana wa inni ni al'ana yanzu li'annahu innama yamtadihu bi sifatin thabitatin lahu fil hal malam yace yana yabon kansa ne da sifar da ta tabbata gare shi a yanzu la bi sifatin za'ila zahiba la bi sifatin za'ilatin zahiba ba yana ambaton kansa bane ko yana yabon kansa da sifa wadda hatta riga ta wuce tunda miye amfani a ce kai da mutumin kirki ne yanzu kai ba mutumin kirki bane ai bai da wani amfani ina fata an fahimci ni kenan ma'ana dai nan malam yake cewa ana nufin abu ne wanda yake ya dore wal madufa bil fa'i an gane ko madufa inji malam yace abinda ake kira al madufa da fa'un kenan da an kace madufa al'amru alladhi yushfaqu minhu shine abinda ake tausayin mutun akan sa kinan idan ya kira ni limadufatin zuwa ga wani abu da ya bakunce shi wanda yana bukata a taimaka mishi wal qafu tashifun malin yace al qaf wadanda suke cewa lima qufatin kenan ga abinda ke son a tsaya tashifun ma'ana akwai kuskure ciki tunda malamai suna ganin wani lokacin wajen rubutu sai ayi kuskure shi yasa ma zaka ji kira al hadithul musahhaf wanda an samu kuskure a cikin sa wa minhu qawluhu ta'ala an gane ko kenan wancan fassara da muka yi lima dufatin zuwa ga wato abin nan abincin ci ko wani abu malam shi ya fassara shi da almadufa nan kamar abin da kamin bakunta na wata musiba wanda yana bukata a tausayi ne wa minhu qawluhu ta'ala kuma yana daga cikin daga cikin irin wannan kana fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa kana Allahu bi kulli shay'in alima Allah ya kasance bi kulli shay'in ga dukkan komai aliman masanina an gane ko an gabatar da jaruwal majrur duk da yake kullu aitan da komai da komai ya shiga to kenan ba ana nufin an yi taksisi ba ta fuskar akwai abin da Allah ya sani akwai abin da Allah bai sani ba amma nan wa kana Allahu bi kulli shay'in alima tana nufin Allah ya kasance bi kulli shay'in sai an kace ba a ce aliman bi kulli shay'in ba dan saboda shi kadai na keɓanta da sanin komai da komai shi yasa an kai at-taqdim wa ta'khir kamar da malamai suke cewa daga cikin ma'anonin sa yufidu al-hasr a wani lokaci wallahu ta'ala a'lam al-ahzab ayata 40 sannan kuma wa kana Allahu ala kulli shay'in qadira Allah ya kasance mai iko ne akan komai suratul ahzab aya ta 27 Allah ya kasance mai iko akan komai kuma bai gushe ba mai iko ne akan komai wa ma ashbaha zalika da abin da ya kama da haka kenan kana akwai wadda take zakkuwa tana nufin abin ya dore bai tsaya ba wa ma nahnu fihi min hadha alqabil malan yace abinda muke tattaunawa akan shi cikin wannan mas'ala yana daga cikin wannan wato fage kenan ko cikin sinfi ko nau'i wa sayati alkalamu fi kana kana bayani zai zo akan ta ba'da hadha bayan wannan mallan yace insha Allah idan Allah subhanahu wata'ala ya so fi qawlihi ta'ala a wajen fadar Allah subhanahu wata'ala inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta aya ta 103 a cikin suratul nisa lalle sallah ta kasance ga mu'minai wato abu ne wanda yake an tantance masa lokacin sa alal mu'minina ga masu imani ina fata an fahimta bayani zai zo to wannan kafin mu shiga cikin mu ƙara bayani cikin inda malam ya kawo shine cewa anan ya kamata mu fahimci wani abu da kyau shine kana tana daga cikin abubuwan da suke ɗaukan ma'anoni daban-daban sai zama to tana da ma'ani al-mushtaraka idan mutum ya diba cikin ma'anin nahau na ustaz doktor fadil samar ra'i na ɗaya da na biyu da na uku da na hudu zai gani fi'ili madi yana ɗaukan ma'ana fiye da goma fi'ili mudari yana ɗaukan ma'ana fiye da goma fi'ili amri shi yana ɗaukan ma'ana fiye da goma zaka iske kusan kusan 30 ma kamar yadda malamai suke faɗa in ka diba cikin al-itqan fi ulumil qur'an imam suyuti ya kawo irin wannan littattafan balaga ta al-qur'ani da usulul fiqh suna bayani irin wannan ya kamata ɗaliban ilimi su san da wannan kuma malaman mu na zauri suna cewa in an ka cewa kana Allahu bi kulli shay'in alima Allah ya kasance masani ga dukkan komai sai su ce kuma walam yazal kuma bai gushe ba an gane ko wa kana Allahu ala kulli shay'in qadira Allah ya kasance ma a ma'anar shi bi kulli shay'in alima shi kadai ne ya san komai kuma bi ala kulli shay'in qadira shi kadai ne ke da iko akan komai mas'alan mu ta gaba mas'ala ce ta 152 a cikin as'ilatul qur'an al-karim wa ajwibatuha har yanzu na Muhammad bin Abi Bakr bin Abdul Qadir Ar-Razi malam yace fa in qila idan aka ce kaifa qala ya akai Allah ce wa raba'ibukum allati fi hujurikum da aka kawo mata wanda aka suka haramta ku aura حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم haka kawo wa raba'ibukum allati fi hujurikum da kuma agolanku agoliya kenan rabiba matar da matarka wanda ka aura ta zo maka da wata ƴa idan namiji ne ana ce mishi agola idan mace ce ana ce mata agoliya wara ba'ibukum daga cikin waɗanda an karamta muku akwai agoliyanku allati fi hujurikum waɗanda a cikin gidajenku ɗakunan ku kenan ɗakunan matanku a cikin suratul nisa aya ta 23 malam yace to qaidu tahrimi bi kaunir rabibati fi fi fi hujri zawji ummiha kenan da yace fi hujurikum waɗanda a cikin ɗakin ku an kawo qaidi an dabaibeci nassi kenan in mun yi fassarar zauri kenan bi kaunin rabiba cewa ita ar-rabiba ya wadda take agoliya fi hijiri zauji ummiha tana ɗakin mijin mahaifiyarta wal hurmatu thabitatun mutlaqan ita ko shi ko haramci in dai ka auri uwa ka shiga da ita ai yatta ta haramta gare ka wa illam takun fi hujri ko da bata ciki malam yace kulna zamu ce akhraja zalika makhraj al'ada wannan an fitar da shi wato mafita ce ta al'ada don galibi mace in tana da ƴa musamman in tana ƴa karama wani lokaci bata cika abin nan ba kuma musamman ƴa mace mahaifiya bata cika son bari ta ba saboda tausayin ta kuma bata iya kariya ga kanta wani lokaci in tana cikin kishiyoyin mahaifiyarta wani lokaci wal iyadu billah ma idan ma tana tsoron mahaifinta ma ba mutumin kirki bane ya je bayan babu uwar in ma babu mata gare shi ya rinka lalata da ƴaƴansa don irin waɗannan abubuwa suna faruwa da dai sauran abubuwa almuhimmu dai ana fit ana tafiya da ita diya mace wal ghalibu malin yace abin da yake a al'ada ne kharaja makhraj al ghalib kenan kamar yadda malaman usul fiqh suke cewa la makhraj al sharti wal qaidi kenan an fitar da shi ne makhraj al ada wal ghalib abin da yake yawan maimaituwa ko yake yawan abkuwa a cikin al'ada ba an fitar da shi ne a matsayin sharadi ba ko qaidi cewa idan ba cikin gidan take ba ma'ana idan ka auri mace yarta ba ta cikin gida tana can gidan babanta kana iya ka aure ta ba haka da ake nufi ba wannan dai an kashe makhrajul ghaib walidhalika iktufiya fi mawdi'il ihlal shi yasa aka iktufiya an isa ma'ana ya isa aka isa da shi fi mawdi'il ihlal a wajen halattawa bi nafi dukhuli aka aka kore shiga da mahaifiya fi qaulihi ta'ala a wajen faɗar Allah subhanahu wata'ala fa in lam takunu dakhaltum bihinna idan buku shiga da iyayensu ba imana ka auri mace ka auri mace tana da ya amma kuma buku yi kwanciyar aure da ita ba sai ka sake ta to shikenan ya halatta ka aure yarta an gane ko fala junaha alaikum Allah ci babu laifi gare ku aya ta 23 to wannan kuma nassi ne yace haka to kaga nan idan ka sake ta yarta ta halatta gare ka me yasa malamai suke cewa saboda ita uwa bata bata da kishi ga yarta irin yadda ya take da kishi ga mahaifiyarta musulunci ya halatta wannan ban ce dole sai an yi ba fa ko ba haka ba sannan kuma in kai sake ka sake mace tana da ya kai da kanka kasa in dai ba wani hukunci na Allah ba in ba ta mutu ba kasa akwai wahala ta yadda ka aure ta amma nan muna batun shari'a ne saboda akwai abubuwan da al'ada muka dauke su amma nassi ko shari'a bata hana su ba ko ba haka ba sannan kuma me yake da suna kamar idan ita mace tana da ya a kaddarta mu bar zancen saki to idan mutuwa ne fa ai yana yiwa ka aure mace kafin kai kwanciya da ita sai ta mutu an daura aure ba a kai ta ba ko an kai ta ba ku kwanciya aure ba sai ta mutu to ai ita kuma ta halatta gare ka mu daina ma zancen saki saboda shi saki abu ne wanda yake in an sake ta mun san za ta kwana da wani abu cikin ranta don haka ba yarta ba ko yar family din ta ba ta yarda a yi wannan aure wallahu ta'ala a'lam to madalla na'am to da wannan ne nake kira zuwa ga yan uwa su san cewa kamar nassi yana da abin da ake kira mafhumul mukhalafa akwai mafhumul muwafaqa akwai mafhumul mukhalafa shi mafhumul mukhalafa din nan malaman usul fiqi sun faɗa akwai inda ba a aiki da shi sifa ta zaman to kharaja makhrajal ghalib ko kuma sifa kashifa mun taɓa bayanin wannan akwai mawani na itibaru mafhumul mukhalafa wanda da suna nan malamai sun yi bayanin suka diba cikin littafin usulul fiqh in ka diba cikin muzakkira fi usulul fiqh ta Sheikh Muhammad al-Abdullah Muhammad al-Amin al-Shanqiti ya kawo mawani na itibar mafhum al-mukhalafa da sauran littafin usulul fiqh mutun ya duba zai gansu dan haka dalibin ilimi kada ya sa tsammanin ko ina ne akwai mafhum al-mukhalafa na fata an fahimci ne wanda yana buƙatar dirasa mai tsawo mafhumul mukhalafa na farko akwai mafhumul muwafaqa al-musawi da kuma al-a'la sannan akwai mafhumul mukhalafa da nau'ukan sa kusan guda takwas ko zuwa guda tara sannan kuma akwai mawani na i'tibar mafhum al-mukhalafa wadanda bincike ne sannan shi mafhumul mafhumukin nan akwai al-maqtu' da al-mukhalafa da al-muwafaqa akwai al-maqtu' da akwai akwai al-maznun dukkan su bincike ne mai yawa wanda dalibin ilimi na bukatar yayi bincike kansu don ya san inda an ka sama gaba da haka fahimtar shari'a da nasoshi na alqur'ani da sunna ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam bayan tabbatar nassi tunda qira'at za su bayyana muna riwayoyin da suka inganta daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam malaman hadisi za su kawo mana ka'idodi na gane hadisin da inganta kuma wanda malamai sun yi shaida cewa ya inganta sannan ka'idodi na usulul tafsir da usulul fiqh za su taimaka mana wajen fahimtar nasoshi na alqur'ani da sunna ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam don haka dai na dan ba yan uwa mabudi ne saboda wannan muna tafiya ne akan waɗansu littattafai ba muna magana ne kan wani ilimi ba muna dai dan ishara ne kan abubuwan da ya kamata a ce ɗaliban ilimi sun yi bincike akan su wallahu wallahu ta'ala alam mas'ala ta gaba mas'ala ce ta ɗari da hamsin da uku a cikin wato as'ilatul qur'an al-karim wa ajwibatu har yanzu cikin wannan aya ta 23 malam yace fa in qila idan aka ce lamma qala lokacin da Allah ce min nisaikumul lati dakhaltum bihinna daga matan ku waɗanda kuka shiga da su thumma qala fi akhiril aya sai yace kuma a ƙarshen aya wa uhilla lakum ma wara'a zalikum an halatta muku abin da koma bayan wannan ma'ana ayar da ta zo ta kwaɗi matan da an ka haramta ta kawo allati da khaltun bihinna an gane ko wato matan ku da kuka shiga da su ƴaƴansu sun haramta gare ku sai an ka ce wa uhilla lakum ma wara'a zalikum an halatta muku duk wanda ba wannan ba aya ta 23 thumma qala akhirul aya uhilla lakum ma wara'a zalikum ulima min majmu'i dhalika anna ar-rabiba la la tahrumu idza lam yadkhul bi ummiha an fahimci cewa ƴa ba za ta haramta ba ga miji idan bai yi kwanciyar aure da mahaifiyarta ba fa ma fa'idatu qawlihi fa in lam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum to an ce allati dakhaltum bihinna kenan nan babu wakata sai an ce fa in lam takunu dakhaltum bihinna idan bu ku shiga da ƴaƴan ba da iyayen ba fala junaha alaikum ma'ana babu laifi akan ku kenan kamar ya zama to takrar malam yace fa'idatuhu malam yace abin da yasa aka kawo wannan Allah yi tawahhamu kada a sa tsammanin anna qaila dukhuli kharaja makhraja al'adati wal ghalib dan dan kada a sa tsammanin da anka ce min nisaikum allati dakhaltum bihinna ka a sa tsammanin a'a nan ya kawo shi kharaja makhraja al ghalib domin in an yi aure dole na a ce in dai an kai mata an samu kwanciyar aure to kakka sa tsammanin a'a ana nufin haka nan ne ka fahimci haka nan shi yasa ya ƙara kawo shi dan ya nuna maka cewa tabbas haka nan abin da ka fahimta nan haka nan ne fa in lam takunu da khaltum bihinna fala junaha alaikum dan ka gane ba kharaja makharajal galib bane ba wai dan saboda dama an san da an kai mace galibi za a yi kwanciyar aure ne ba shi yasa kawo shi a'a dan ya ƙara tabbatar maka da hukuncin cewa fa in lam takunu da khaltum bihinna fala junaha alaikum kaka aiki da mafhum a'a ga mantuk shine idan buku shiga da su ba babu laifi akan ku su iyayen kenan an gane ko yace li Allah ya tawhama anna qaid ad-dukhuli kharaja makhraj al-'adati wal ghalib la makhraj ash-sharti kama fil hujri dan kaka sa tsammanin ya shiga kamar makharajal galib ne kamar yadda anka ce allati wato allati fi hujurikum shi allati fi hujurikum kharaja makharajal galib ne ba hankalta mishi ko tana nan ko ba ta nan indai an zo an aure mahaifiyarta to shikenan indai an yi kwanciya da ita allati dakhaltum bihinna to kaka sa tsammanin shi ma allati dakhaltum bihinna mithlu allati fi hujurikum ni a'a shi yasa ce fa in lam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum dan mu fahimci wannan mas'ala da kyau sosai to bayan wannan akwai matsala mai muhimmanci da ya kamata mu kawo duk da yake malam bai kawo ta anan ba ko matsala guda biyu kafin mu ci gaba da karatunmu shine cewa anan ya kamata mu fahimci wani abu na farko da ya ce wa uhilla lakum ma wara a zalikum an halatta muku abin da bayan wannan to wannan ba shi ke nuna akwai wasu surori waɗanda ba a kawo ba a nan shi yasa ake cewa yana daga cikin sharaɗi da nafsi assalama min al-mu'arid shine nafsi ya zamanto ya tsira daga waɗansu abubuwa wasu nasoshi ko kuma wasu abubuwa da sawa za a sha makance aiki da shi wanda mun taɓa kawo su kaga al-muhkam da al-mutashabih in mutashabih yana da buƙatar al-muhkam ba wai kawai za ka za aiki da shi ba in nafsi mutlaq ne yana buƙatar al-muqayyid in amin yana buƙatar khas in akwai shi ina fatan ana fahimta ta in nasikh ne yana buƙatar al-mansukh in mujmal ne yana buƙatar al-mubin an gane ko imma al-ma'ul ne na buƙatar dalili a kansa abin dalilin da yasa an kai wannan tawili in nasu zahir ne imma mushakkik ne imma mutawati ne duka waɗanga mustalahat ne ana buƙatar a san su imma musallath lughawi ne imma muttahidul ma'ana ne imma mukhtaliful ma'ana ne kafin ka je ka ce kai aiki nan su akwai abubuwa da da ake buƙata to anan da anka ce ma wara a zalikum wani sai tsammanin bakin waɗannan ayoyin da abin nan bakin waɗannan mata da shari'a ta kawo su kaɗai ne an ka haramta ina fatan ana fahimta ta wannan ba gaskiya ba ne ya kamata mu fahimci wannan da kyau domin mi domin aya ta kawo hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhawatukum min ar-rida'a wa ummahatu nisaikum wa raba'ibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihin fa in lam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaykum wa halailu abna'ikum alladhina min aslabikum wa an tajma'u bayna al-ukhtayn illa ma qad salaf illa inna allaha kana ghafurar rahima wal muhsanatu min an-nisa'i illa ma malakat aymanukum kitaballahi alaykum wa uhilla illa lakum ma wara'a zalikum sai aka ce waɗanda ba wannan ba su an halatta su to wani ɗalibi sai tsammanin bakin su ne aka ce to akwai bayanin da zai zo zuwa gaba wanda za mu yi bayanin shi duk da yake lokacin namu bai da yawa amma dole wannan mas'ala mu dan tsaya mu yi bayanin ta in akwai waɗansu mata waɗanda ba wannan ba na farko ya kamata mu gane cewa akwai waɗanda an haramta mu su an gane ko ta fuskar zancen haihuwa ne kamar mahaifiya da mahaifi ta fuskar nasaba akwai waɗanda an haramta su ta fuskar musahara ne ta fuskar auratayya sun ka haramta gare ka akwai waɗanda tahrimin su har abada ne mahaifiyarka ba da za ta halatta gare ka akwai waɗanda tahrimin su mu'aqqat ne zuwa wani lokaci ne ina fata ana fahimta ta to kamar haka za a tattauna su a fahimce su akwai at-tahrimul mu'abbad akwai at-tahrimul mu'aqqat duka idan mutum yayi bincike zai iya fahimtar wannan a cikin bayanin da malamai suka yi amma ana abin da ke son da ƙara zan ƙara abubuwa ne guda biyu cikin wannan mas'ala saboda mas'ala cikin daf'u ihamil tirab an ayatul kitab al-sheikh Muhammad al-Amin al-Shanqiti ya kara kawo waɗansu mas'aloli amma zan kawo guda biyu kafin mu shiga cikin littafin malam saboda nan ma akwai wasu bayanai da za a kara na farko shine cewa ba a kawo matan manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba alhali kuma suna da cikin al-muharramat domin Allah ya ce wato wala an tankihu azwajahu min ba'dihi abada yana daga cikin khususiyat na manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam kadiba cikin littafin mukhtasar na malikiya ya kawo abubuwan da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake banta da su amma ba dukan su bane ba waɗannan kadai bane amma kuma wato waɗannan su daga cikin khususiyatin sa ba a auren matan sa bayan ya mutu to kaga lokacin da ayat ta sauka su ma waɗanda suna cikin al-muharramat min nisa ma'ana a wancan lokacin kafin su mutu haramun ne a ce an aure su to kaga su ma suna daga cikin abubuwan da an kai taksisi wala an tankihu azwajahu min ba'dihi abada sannan wannan kuma daga ciki zai kawo abin nan nikahul abin nan mut'a auren mut'a da suke kawowa kaga nan da anka ce wa uhilla lakum ma wara a zalikum ai ba a kawo zancen nikahul mut'a ba alhali nikahul mut'a in ka diba cikin littafin sunna zaka gani wasu malamai suna ganin an halatta shi ne so dai aka haramta shi wasu kuma irin su imamu muslim in ka diba cikin littafin sa an halatta shi aka haramta shi aka halatta shi aka haramta shi ina ganin sannan kuma aka sake halatta shi aka haramta shi so uku to a yanzu an haramta shi hadisi na Ali ibn Abi Talib ga yan shi suna halattar da shi amma ga hadisi na Ali ibn Abi Talib yana nuna cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya haramta shi ila yawmil qiyama da shi da cin naman jaki kenan duka abubuwan da an ka haramta su wani zai ce to a ya zai a ce sahabbai sun yi kahul mut'a misali auren da na wani lokaci ne kawai ya kare wanda shi a yanzu suna yada shi saboda hanya ce a turai da sauran kasashe wajen sa matasa a cikin shi'anci wanda suna amfani da wannan hanya waɗanda sun rasa aure ko suna son su shakata su ji daɗi to kaga sai malamai suke cewa a su sahabban nan kafin zuwa musulunci ma su musulunci ma ba su shiga ba dan haka dan an ce sun ci naman jaki ko ko sun sha giya ko ba haka ba ko sun yi auren mutu a farko farkon musulunci abu ne wanda yana da alaka da wata lalura wanda daga baya kuma wannan lalurar ta gushe kuma sai aka haramta abubuwan to menene kuma matsala a ciki sannan daga cikin abin da ke nuna cewa nikahul mut'a ba gaskiya bane faman ibtagha wara'a dhalika fa ulaika humul adun Allah ce wanda ya rike wara'a dhalika walladhina hum li furujihim hafizun Allah ce waɗanda suka kiyaye farjujjukan su ko al'aurun nan su ma'ana hafizuna suna kiyaye illa ala azwajim sai ga matan su matan su na aure aw ma malakat aymanuhum ko ko abinda da masu ta mallaka ita ko matar aure ita ce wanda za a muku aure ingantacce wanda babu ranar da zai kare amma matar da zaka aura da niyyar zaka sake ta kaga mi kaga ba ana babu aure tsakankanin ku to wannan ba za a dauke shi ba a ce wannan shi ma wato abin nan ne aure ne ingantacce don haka shi na daga cikin wara a zalika kinan ya shiga ciki tunda ba matar ka bace ba kuma wato koyan ka bace kinan dai aure ne an kai an kace nan da kwana uku ko ko an samu wata uku ko auren awa biyu ko auren awa uku duka mutu'a za a rinka yin shi shi ya samu wadansu matasa kenan kaga ba sai ka zina ba sai ka ce ka daura aure da mace na awa biyu ku kare shi kenan auren ya mutu kaga wannan ai ba aure bane na fata ana fahimta ta to don haka dai wannan abin ya kamata yan uwa su gane shi cewa da an ka cewa uhilla lakum ma wara'a zalikum kan wani ya fake da wannan ya ce auren mutu'a ya halatta ina fatan yan uwa suna biye da mu saboda shubuhohin da wato ake kawowa sannan kuma mas'ala ta gaba a ƙarƙashin wannan abin nan wannan aya da aka kawo wajen وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن da anka ce wato wa ummahatu nisaikum shi kalima ta ummahat in ka duba cikin tafsiri da ibnu kathir karkashin wannan aya malamai sun yi sabani da anka ce hurrimat alaikum ummahatukum ya anka ce ummahatukum suka ce shi daga cikin almubhamat ya an ce almubhamat ma'ana yana matsayin am am in an ce am shine abin da ya shafi nan mubham ba irin wancan mubham na abin da zo a dunkule a'a nan am ake nufi abin da yake ya shafi kowa da kowa kowace mace mai sunan uwa ta shiga ciki shi yasa kenan kanwar mahaifiyarka misali ko da ba a kawo ammatukum wa khalatukum ba za su shiga ciki tunda ummahatukum ita ma matsayin alkhala bi manzilatul um ko ba haka ba wal am bi manzilatil ab misali a ka'ida ta shari'a to waɗansu daga cikin malamai suka ce cewa mubahamat ne kenan da an kawo ummahatukum shi kenan ba sai an kawo waɗancan ba kenan da aka kawo su matsayin tafsili na zikrul wato alkhas ba'd al an kace wa ammatukum wa khalatukum da kuma ummahatu nisaikum kaga shi ma zai shiga daga ciki wasu kace a'a shi ummahatukum nan iyayenku ake nufi kenan bai daga cikin muhammat kenan bai daga cikin al'umumat daga bayani aka zo aka yi tafsili ka karanta littafin ibn kathir rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin zaka ga ya kawo bayani akan wannan mas'ala to wannan shi ne abin da zan iya cewa dai a gurguje game da zancen waɗanda za a aura zuwa gaba insha Allahu ta'ala za mu zo a mas'ala ta gaba wadda kuma can ta akwai bayani kan abin da ya shafi waɗannan mas'alolin da muka kawo na zancen auratayya yanzu za mu shiga cikin littafin daf'u ihamil ittirab an ayatul kitab na al-sheikh al-allama القرآن محمد الأمين الشنقيطي مسألة همسين دبيو أكركشن آية أشرين دأكو أتكن سورة النساء ما لن يتي قوله تعالى فدر الله سبحانه وتعالى وأن تجمعوا بين الأختين كنا أن هرم تامكو كو أولي كو, كو حد أن أواغو دابيو آية أشرين دأكو أتكن سورة النساء وأن تجمعوا بين الأختين مع طوفنا أكن تنحرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين tunan wa an tajma'u bainal ukhtani wato masdar ne munsabik an harfu nasbin ne kenan tajma'u wato fi'li ne mudari'i mansubun wa alamatu nasbihi harfu an-nun li'annahu min al-af'al al-khamsa wal masdar al-munsabik sai ka hada shi sai ya koma matsayin wato na'ibul fa'ili kenan hurrimat alaikum ummahatukum wal jam'u bainal ukhtaini taw ina fata an fahimta sai ka kuma wajen malaman gaba ga kan yasa ba a kawo shi wal jam'u bainal ukhtayn sai an ka ce wa an tajma'u tunda an tajma'u tana nufin abin da zai zo gaba kina da alaka da tashri'i sabo shi yasa ya kawo shi wa an tajma'u bainal ukhtayn shi yasa ma can karshen aya ce illa ma qad salaf inna allaha kana ghafurur rahima kaga dan kuma an tajma'u fi'ili nan zai iya bada nuna maka abin da ke abkuwa yau da gobe tunda fi'ili mudari'ina da kuma yanzu shi yasa bai ce wal jam'u bainal ukhtayn ba saboda shi masdar yana nuna mutlaqul fi'l amma kuma mutlaq ne ba bai da lokaci amma na an tajma'u da yanzu din da gaba fi'ili mudari'i ne ya zo ya nuna amma banda abin da ya gabata wannan daga cikin hikma ta in Qur'ani kaga ya amfani da wani uslubi to akwai dalilin da yasa ya saba ma wannan uslubin wallahu ta'ala a'lam malam yace hadhihi al-aya wannan aya tadullu bi umumiha tana nunawa da umuminta ala man'il jam'i baina kulli ukhtaini an yi hani a yi jam'i tsakanin dukkan ‘yan uwa guda biyu mata ta fuskar aure kenan ba ana nufin a haɗa su ba wuri guda a ta fuskar aure sawa'un kana ta bi aqdin shin sun kasance bi aqdin ne aure ka auri wannan ka auri wannan ka haɗa su ma'ana ba wai ka auri wannan ba bayan ka saki wannan ka auri wannan ko ko ka auri wannan bayan wannan ta mutu ka auri wannan shari'a ta yadda da wannan amma galibi wanda yake faruwa a wajen mu ka auriya ko kanwa sai ɗaya daga cikin su ta mutu sai ka auri ƴan uwarta ta kula da ƴan uwanta ta kula da ƴaƴan ƴan uwarta ko kuma a ƙara damƙon zumunci in ma ita wacce ba ta da ƴaƴa to amma wajen saki shari'a ta da in ka saki ya ka auri kauna in ka saki kanwa ka auri iya shari'a ta da wannan to amma galibi shi ma wannan abu ne wanda yake da wahala saboda in kamar yarinya ce ta bijire kilan ta ce ba ta yi ta sa iyayenta ba ta son auren iyayen suna iya cewa in kana son kanwata ga ta saboda su abin nan su fitar da kansu daga cikin wannan rikikiya wani lokaci don kada yarsu ta sa su kunya wani lokaci to amma idan rabuwar da an kai mai kyau wacce kai da kanka ka san in ka saki kauna bizancin ka taka gidansu ka ce kana son ya abu ne wanda yake ba zai yiwa ba ko kuma in ka saki ya ka ce kana son kauna ka san abu ne wanda ba zai yiwa ba sai dai in an yi rabuwa ta mutunci ko kuma ita yace ta bijire iyayenta suke ganin abin nan ko kuma matsala yana yiwa ita yar ko ba mutuwa ba ta samu wata matsala misali ta samu rashin lafiya na hauka ta haukace kaga dole nan misali in iyaye suna so suna iya cewa to ya rabu da ita ya auri kanwarta ina fatan ana fahimta ta almuhimmu dai malam yace sawa'un kana ta bi aqdin am bi milki yaminin shin ya kasance bi aqdin ne wato da daurin aure ne an kaso a hada su misali an bi milki yaminin koko da milki yaminin ne ina fatan an fahimce ni wato ma'ana ko da kuma ta fuskar wato mallaka ce ma'ana bayi bi ne lokacin da ana yakin musulunci misali mutum yana da baiwa biyu yana son ya haɗa su ya rinka takin su guda biyu an gane ko wannan shi ma bai halatta ba ko ko a'a wagga matarsa ce to wajen an je an yi yaki wata kafira ce ya kamo ta sai shi hada wannan tana matsayin matarsa wannan tana matsayin koyon garsa tunda halin yana iya zamantowa dukkan su ta fuskar aure ko ko dukkan su ta fuskar mallaka to kaga lokacin da yake ya hada su duka yan uwa ne misali a ce duka bayansa ne koyon gunsa ne yana zo musu gaba daya kaga nan ba za a iya samun wato matsala to gashi nan dai malin yake cewa koko guda tana aure guda tana matsayin koyanga wa qad ja'at ayatun tadullu bi umumiha ala jawazi al-jam'i bayna al-ukhtayn bi milki al-yamin malam yace wata aya ta zo tana nuna cewa ai ana iya hada ƴan mata biyu ta fuskar mallaka wato ya zamanto matsayin bayi ko koyanga an gane ko ko kwara kamar da suke cewa wa hiya qawluhu fi surati qad aflaha fadar Allah subhanahu wata'ala a cikin suratu qad aflaha wa suratu sa'ala sa'il da sura ta sa'ala sa'il suratu qad aflaha ita ce suratul mu'minun kaga malam bai kawo ta ba ya ce wato suratu suratu qad aflaha to kaga qad aflaha qad aflaha ya zo cikin alqur'ani a wurare daban-daban qad aflaha almu'minun da qad aflaha man zakkaha to amma nan an ce suratu qad aflaha alami ne na suratu wato almu'minun suratu sa'ala sa'il ita ma suratul ma'arij ce mutane suka sani suratu sa'ala sa'ilun bi azabin waqi' to kaga yana da kyau ɗalibin ilimi ya san sura tana da sura wanda ya tabbata a nassi kuma akwai sura wanda suke ijtihadi ana kiran su al-asma al-ijtihadiyya ijtihadi ne kawai an ɗibo wani abu suratul mu'minun ba a ce suratul mu'minina ba suratul kafirun ba a ce suratul kafiruna ba suratul munafiqun ba a ce suratul munafiqina ba to wani sai zai ce ai an yi kuskure ne a larabci a'a wannan mabniyun alal hikaya ake kiransa an kira tusu ne alal hikaya kuma wallahu a'lam malamai suke cewa daga cikin asrarin kin da suke sawar an ka keɓance waɗannan surori guda uku saboda mutanen duk duniya tun aza duniya har ai tashin kiyama mutum kala uku ne ba ana rufin adadin mutane ba ko jinsu su ko kabilar su a'a nau'i na mutane ta fuskar aqida mutum uku ne ko mumini ko kafiri ko munafiki to dan tantance su da bambance su to haka cikin surori kuma sai an ka bambance su an ka ce suratul mu'minun ba a ce suratul mu'minina ba amma ana hawance sai ka ce suratul mu'minina amma idan zaka kai to shi yadda an rubuta shi ga sabai suka rubuta suka rubuta shi suratul mu'minuna qira'atu sai ka ce suratul mu'minuna mabniyun alal hikaya in ka ce qira'atu suratul mu'minina kuma wannan ana hawance gare ka suratul kafiruna qara'tu suratul kafiruna baka ce suratul eh, kafirina hakan ga suratul munafiquna kaga waɗanda dama ko mutum ya zama to mumini ne Allah ya sanya mu daga cikin su magabata ma daga cikin su rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama ko mutum ya zama to munafiqi ne wal iyadu billah Allah shi mu na tsari daga banmu da bayan mu da irin munafinci kowane iri an gane ko ko mutum ya zama to kafiri kenan mumini wanda ya fito ya yi imani kuma abin da ke cikin zuciyarsa shine ya faɗa kuma haka ne munafik ya kafiri kuma shine wanda ya kafirce kuma cikin zuciyarsa kafiri ne kuma a bakinsa kafiri ne ya fito ya faɗa sai yan ruwa biyu yan widano su sun fito sun ce eh a baki kuma a zuciyarsu kuma ba haka nan bane suna an munafiquna suratul munafiquna kuma akwai annifaqul i'tiqadi akwai annifaqul amali mu hattara annifaqul i'tiqadi shine mutumin da dama ba musulmi bane annifaqul amali shine a aikace idza hadatha kadhaba kamar da cikin hadisi wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana yayi yaudara kenan waɗannan abubuwan kan mutum ya aikata su a ciya fitar daga cikin musulunci kan mu doki aqida ta khawarij mu je mu ta kashin mutane babu gaida babu dalili ko ba haka ba sannan kuma nan ya kawo uku ayatul munafiqi thalath wani hadisi ya kawo arba'un man kunna fihi cikin hadisin Abdullah ibn Amr ko ba haka ba wani sai ce to kaji cikin wani hadisi an ce alamun munafiki uku ne can kuma an ce hudu ne a can da yace uku ne bai ce ba ga bakin su ba ga wasu daga cikin su kuma annifaqul amali ake nufi wato ba annifaqul i'tiqadi ba wanda yake da alaka da zuciya dan kada ka zo mutum in ya ƙarya ka ce wanga dan wutar jahannama ne innal munafiqina fi ddarki al-asfali minan nar wa lan tajid lahum nasira shi yasa ɗaliban ilimi kalima in tana ɗaukan ma'anoni daban-daban yana da kyau ka tantance wanne ne ake nufi kafin ka je ka fassara ka je ka afka cikin kuskure baka sani ba ka abin nan almuhimmu dai malam ya ce qauluhu fi surati qad aflaha Allah ya faɗa a cikin suratu aflaha suratu qad aflaha wa suratu sa'ala sa'il mun ce suratu qad aflaha suratul mu'minun da sa'ala sa'il kinan suratul al-ma'arij sa'ala sa'ilun bi'adabin waqi' Allah ya ce wallazina hum li furujihim hafizun waɗanda suke kiyaye farjujjukan su na anti hafizuna kiyayewa kowace iri ba sa yin zina ba sa yin luwaɗi ba sa suna kiyaye kuma al'aura su da inda za a ganta ko a TV ko ba ta TV ba kowace irin kiyayewa da Allah ya umuri sun kiyaye shi yasa bai ce hafizuna furujihim min zina ba ko min liwati ko min nazarati al-ghairi ilaiha ko kuma min al-istimna ko abin da ya kama da haka illa ala azwajihim sai akan abin da matansu wato sai akan matansu ko ga matansu kenan aw ma malakat aymanuhum ko ku abin da damar su ta mallaka na bayi kenan fa innahum ghairu malumin waɗannan su ba abin zargi bane jam'i ne na malum shine ba abin zargi bane ina fata an fice ni fa qawluhu mallan yace fadar Allah subhanahu wata'ala wa an tajma'u bainal ukhtaini ku hada tsakankanin mata biyu ismun musanna suna ne al ukhtaini wanda ke nuna mutum biyu kenan mata biyu muhallam suna ne mai nuna biyu muhallam bi al wanda an kawata shi ko an hada shi da al wal muhalla biha shi ko abinda an kai hada da alif da lamun kenan shine muhalla min siyaghil umum yana daga cikin sigogi na umumi kamar ta qarrar fi ilmi usul kamar da ya tabbata cikin kilmi na usulul fiqh in jimalan yake cewa wa qawluhu aw ma malakat aymanuhum shi ko da Allah ya ce aw ma malakat aymanuhum abinda damar su tan mallaka ismun mausulun shi ma suna ne da ake kira ismul mausul sunan da yana buƙatar jumlar da za ta fassara shi kenan mausulun bi jumla wa huwa aidan min sighil umum shi ma am ne kama taqarrara fi ilmi usuli aidan kamar yadda ya tabbata a cikin ilmin usulul fiqh malan yace fa baina hatayn al ayatayn umumun wa khususun min wajhin tsakankanin waɗannan ayoyi guda biyu akwai umum kowace ta haɗe a wani wuri wa khususin min wajhin akwai inda kuma kowace ta keɓanta magana ce ta malaman usul fiqh ya ta'aradani za su ci karo da juna ta zahiri kenan bi hasfi ma yazharu ta zahiri fi suratin a wata sura hiya shine aljam'u bainal ukhtayn bi milkil yamin domin can waccan aya tana zancen aure tana zancen aure hurrimat alaikum ummahatukum ai hurrima alaikum nikaha ummahatikum da abin da zai zo gaba ita ko wannan aya kenan ta ce banda waɗannan wa an tajma'u bainal ukhtaini na ana zancen aure ne ta zo am to sannan kuma ita ko wannan an gane ko au ma malakat aymanuhum ita ma ta zo mun to matsayin am ta saki nan ba zancen aure ba ko ba abinda ba aure ba malam yace wa hiya fi suratin hiya al-jam'ul ukhtaini bi milki al-yamini hada yan mata biyu ta fuskar milki al-yamin ya uwa da ya uwa yanzu ta mulkul yamini ta fuskar dukkan su bayin ka ne koko guda matarka ce guda ma bai wakaci tunda nan ba aure bane fa yadullu umum sai ya nuna cewa umumi wa an tajma'u bainal ukhtaini ala tahrimi ya haramta a haɗa ‘yan uwa biyu tunda an ka al'alifu wallah wa umumu aw ma malakat aymanuhum shi ko aw ma malakat aymanuhum ya nuna cewa alal ibaha tunda mallaka an kace wa an tajma'u bainal ukhtaini an haramta ku hana ku hada ƴan uwa biyu ta fuskar aure amri jam'in hada ƴan uwa guda biyu tunda ana zancen aure nan ku an kace a aw ma malakat aymanuhum illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum duk abinda da musu ta mallaka ai an halatta musu shi to kenan ko yanzu idan da musu ta mallaki mata biyu shi kenan to yaya za a yi da wannan Tunda can an hana ‘yan uwa biyu a haɗa su idan mun ce aljinsiya ce tana nuna cewa ba zan ci aure ba ko ta wuce fuska an hana ita ko auma malakat aymanuhum ta nuna cewa ko wace ala azwajihim dai an haramta musu alal ibaha malam yace kama qala Uthman ibn Affan radiyallahu an kamar da sayyidina Uthman radiyallahu an sahibu dhunnuraini kamar da suke cewa yake ya faɗa ahallathuma aya wa harramathuma aya wata aya ta zo ta haramta a halattuma aya wata aya ta halatta su tunda an ce wa an tajma'u bainal ukhtaini kinan wa an tajma'u bainal ukhtaini an gane ko an haramta a hada su wa ahallatu ahallatuma aya aya ta halatta su aw ma malakat aymanuhum sai abinda da musu tan mallaka wannan halatti ne wa an tajma'u bainal ukhtaini kuma an hana hada su gaba daya harramatuma aya ukhra to dan am ya ci karo da am shi yasa rashin sanin ka'ida na usulul fiqh zai cinta ma dalibi a wajen fahimtar shari'a da alqur'ani da hadisi wanda ilimi ne mai tsada kuma ya kamata ɗalibai ilimi su koye shi da sanin ka'idodinsa ta fuskar yadda zai taimaka musu yan uwa musulmi lokacin namu ba yawa ne da shi ba kuma lokaci ya fara matsowa kuma wannan mas'ala malam ya tattauna akan ta kwarai da gaske ba za mu iya karewa ba amma zan kawo wata mas'ala da faman ibtagha wara a zalika duk wanda ya nemi koma bayan wannan to waɗansu malamai akwai wata mas'ala da zan kawo ta a gurguje da ake kira al-istimna al-istimna shine mutum ya fitar da maniyi ta wata fuska wadda ba aure ba kuma ba matarsa bace za ta fitar masa da maniyin misali kamar ya mutum ya amfani da hannunsa ko ya yi amfani da sabulu ko abin da ya kama da haka an gane ko to waɗansu malamai sun karhanta shi kamar yanzu irin su ibnu hazm suna ganin istimna'i abu ne wanda ke matsayin karahiya ne ina fatan ana fahimta ta istimna'i su a matsayin su matsayin karahiya ne to waɗansu kuma daga cikin malamai irin su Abu Hanifa sun tafi cewa a matsayin abin nan abu ne wanda yake idan akwai lalura mutum yana da lalura bai da aure kuma ya girma ya kama shi to babu lahi yayi istimna'i to waɗansu jamhur kuma sun tai sun haramta shi to ko ne yana da nashi dalilai su jamhuru suna ganin Allah ce illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin faman ibtagha wara zalika aya ta ce ko dai mutun yayi aure matarsa ko baiwarsa duk abinda ba wannan ba idan mutun ya je amfani da wata hanya ko yanzu zamanin mu da suke yiwar robot robot namiji da mace mutun ya sai robot mace ko ya sai robot namiji ko wata hanya dai wadda ba wannan ba ai wara zalika ne kenan wannan ya daga cikin waɗanda sun ka abin ga suka suka ketare shari'a sannan sun kafa hujja da cewa mutumin da bai samu damar yin aure ba ai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam cikin hadisi na Abdullah ibn Mas'ud ai ya kawo ya ma'ashar shabab man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil-basar wa ahsanu lil-farj wa man lam yastati' fa alayhi bis-sawm wanda bai da an kace yayi yayi azumi to kaga kenan magani na manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam su kuma su Abu Hani kuma idan mutum ma yana da shawa ai wani lokaci tana yiwa ta fuskar tunani ko bacci zai iya zubar da madiyin nasa waɗansu daga cikin malamai sun tafi cewa su waɗanda su ibnu hazm sun ce kawai karahiya ne ba abu ne wanda yake matsayin haramun dan saboda mi saboda mutum na da uzuri yana da larura idan ta kama zai je ya yi abin nan amma duk dai an yi ittifakin cewa ƙara mutum shi istimna'i da je yi zina domin istimna'i laifi ne ya tsaya a kansa zina kuma ko da matar wani musamman wanda ke mai muni ne ko kuma irin waɗansu kaga laifin ya ƙaru a kansa sannan waɗanda su abubuwan yawa suka ce a'a saboda shi matsayin abinci yake akwai mutane da zaka iske idan mun yi musu yawa idan ba sa samun yin istimna'i zaka ma suna suma in an kai su gidan likita da an auna sai a gane cewa mani ne ya tattaru sai su rinka suma sai an yi musu magani to shi yasa ma ake samun waɗansu daga cikin su zaka iske in turai ne zaka iske idan iske mutum na da wannan ciwo sai a sa wata likita ta tube kawai sai mutumin nan ya kalle ta sai ka iske ya zubar da maniyin da ke cikin jikinsa na shekara da shekaru to mu a musulunci wannan ba hanya bace magani shine a yi kokari a sauƙaƙa aure matasa su yi aure kada mu ɗauki ɗabi'a turawa namiji na auren namiji mace na auren mace kuma suna son ga tattalin arzikin mu sun hana mu amfana da wanda ke ciki kuma suke buga mana kuɗi mu ce mu sa aure yayi tsada ƙarshe mu kai matasa cikin bala'i al'umma ta lalace karuwanci ya cikin al'umma wannan ba magani bane na musulunci to wannan shi din nake son in kawo wannan mas'ala kuma zance dai wanda malamai suka fi ɗauka shine zancen jamhur mutum yayi azumi inda bai samu halin ya aure ba sannan kuma al'umma ta yi kokari ta ga yadda za ta yi ta sauƙaƙa domin mas'ala ce wadda ta shafi al'umma yan uwa musulmi wannan mas'ala tana da tsawo a cikin littafin daf'u yahmil tirab an ayatul kitab insha Allah ta'ala a darasin mu na gaba darasi na 40 zamu zo mu fara ma daga farkon mas'ala mu dauka mu gani insha Allah ta'ala in zamu kai karshen ta in Allah ya bamu iko nan ya kamata mu dakanta abinda muka faɗa zaman to daidai Allah shi bamu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته